بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan rana ta alhamis sha shidda ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai wato ga biyar watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda a cikin wannan masallaci na ahalus sunnati wal jama'a a tsohuwar kasuwa garin girgir inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na azumi mai tsarki wato ajiya mun tsaya a aya ta 124 a cikin suratul baqara wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah madaukakin sarki yake cewa ibtala ya jarabci annabi Ibrahim alaihi salam bi kalimatin waɗansu ayyuka jiya mun zana ayyuka guda goma biyar naka da biyar na jiki aji da gani za ka gansa abubuwa masu sauƙi amma a wurin Allah doka ce ya ɗora samun falala Nabi Ibrahim yana ɗaya daga cikin bayan Allah da Allah ya jarabce su jarabawa mai tarin yawa jarabawa ta da'awa shi yasa sunna ce ta annabawa sunna ce ta karantarwa ba wanda zai yi karantarwa fa ya huta lafiya bayyayuwa duk lokacin da za ka ma jama'a bayanan ga gaskiya to fa lalle za a samu kalubale mai tarin yawa annabi ibrahim har ta kai ga neman asalwantar da rayuwar shi amma allah ya nuna ikon shi cikin sayo gaba da aka ma annabi Ibrahim shi yasa yana da matsayi imamun tauhidi shi yasa ake cewa alqur'ani yace mi millata ibrahima hanifa wato hanyar annabi Ibrahim wace ce wannan milla ita ce al-islam irin jajircewa da tsayuwa Allah ya jarabce shi a addini Allah ya jarabce shi a rayuwa nami ya yanka dan shi a ce ma yankada annabi ibrahim ko gardama Allah yana cewa i shi yasa ya samu wannan matsayi shi yasa Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka menene imama qudwa abun koyi yahudawa kokarin su su ce mi addinin annabi ibrahim suke larabawa kokarin su ce mi addinin annabi ibrahim suke amma dukkan su wa'annan kiranye kiranye ne manzo Allah shine yazo da irin addinin wa annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa Allah ya mishi kirari Allah ya jarabce shi da baki ka duba kaga ho matsayin annabi Ibrahim a halin addini ba gudu ba ja da baya da aka zo wurin botan gumki ya jajirce wannan aikin ba za a yi ba abubuwa suka bayyana wanda kun sha jin bayanin su da aka zo wurin jarabawa ta rayuwa yankaɗanka ya ce ma Allah sam'an wa ɗa'a ya ji kuma ya yi ɗa'a ya kawo ɗanshi ya take irin yadda za a yanka rago ya ɗago wuƙa zai yanka sai Allah ce dakata wafa dainahu bi zibihin azim Allah kawo rago mala'ika ya taho da shi aka ce an yi fidiya menene fidiya fansan ɗanka tunda mun ce ka yanka ka ce za ka yanka maimakon yankan ɗaɗan yanka ragon nan shi yasa Allah sanya shi mi imaman linnasi to ka duba ka ga irin hali na mai imani halin annabawa Allah da ya ce zan sanya ka jagora ga mutane sai ce ya ubangiji wa min zurriyati ya Allah zurriyata ma garaje ne wallahi muna garaje malam kaga addu'a wallahi muna garaje ji annabi ibrahim Allah ya ce zan ma falala sai ce ya ubangiji Allah wannan falalar da zaka muni ita Allah ka sanya ma zurriyata ma ita shine dan yace wa min zurriyati sai Allah ya ce qala وقال لا ينال عهد الظالمين أورش أهدي الظالمين sai Allah ya ce banda bayin banda cikin zuriyar ka wanda suka zalunci kawunan su kenan an samu cikin zuriyar wanda suka fandare ko dan yahudawa suna daga cikin mi jikoki na annabi ibrahim aya ta gaba wadda za mu tashi aya ta 125 fadar Allah maɗaukakin sarki na'am na'am wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla na'am wa 'ahidna ila ibrahima إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله مدوكاكين سركي يتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ma'ana ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka'aba matahiya mazuwa ga mutane nan sai Allah yake nuna mi darajar da ya ba ɗakin ka'aba asalin musulmai a farkon musulunci sallanan da ake yi ana kallon masallacin kudus mun ɗan yi bayani kaɗan a baya a nan gaba ma ina ga akwai sauran bayanai wannan masallaci da suke kallo kai tsaye sai allah ya sabko da ayoyi ya kai manzo allah ka juyar da huskarka zuwa ga Ka'aba sai Allah nan yake bayyana mana wannan ɗaki na Ka'aba mun sanya shi gurin zuwa ga mutane don musulmin da ya imani da Allah yana gurin Allah maɗaukakin sarki ya kai shi wancan wuri ko mun talauce shi yana so a ce ya wayi gari yau zai je ɗakin ka'aba zai je masallacin ka'aba shine nan ma'ana wato mathabatan linnasi ay marji'an inda za a rika zuwa ana tahiya ana dawowa wato mutane za su je dan ziyaran wannan ɗaki dan ibada a jikin wannan ɗaki kamar yadda Allah ya umarta da yin addu'o'i in suka je sannan kuma za su dawo sannan kuma za su koma za su je su dawo suna komawa haka halin yake kenan ana nuna mana cewa ɗakin ka'aba duk lokacin da mutum ya tahi to yana gurin ma ya koma duk wanda ya taɓa tahiya ɗan uwa ka tambaye shi wallahi za ka ji cewa yana gurin allah sake mai da shi wanda allah ya wadata su za ka ga suna mi ya tahi umara hajji ma an tazo mi zai ya koma haji azumi in tazo zai je yayi azumi wani da ya ɗan samu kuɗin shi wani sai ka gaya umara biyu uku a ina a shekara kaga kenan yana tahiya ya je yi ibadun shi ya dawo ga iyalin shi ya sake komawa ya dawo kowa da daidai irin wato buɗi da Allah ya mushi wanda Allah ya taimake shi sai ka ga yana zuwa yana dawowa to haka halin mutane yake game da ɗakin ka'aba in ji Allah Allah ya sanya shi wurin tahiya ne na waɗanda suka yi imani su je su dawo sai Allah ya ce wa amnan Imam al-Qurtubi yace wannan gaba wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan anan yace akwai abubuwan tattaunawa guda biyu akwai abubuwan fiqhu kayan da zamu doko mu yi bayani wato na harkon shine cewa darajar da Allah ya ba wannan daki na kowa na gurin zuwa amma aka je ana tahiya ana dawowa abu na biyu shine cewa amnan wuri ne amincacce duk duniyan nan ɗan uwa duk duniyan nan babu inda Allah ya sa zaman lahiya Allah kamar wacce wurara haramai kai duk fitinan da za a yi shi wannan wuri Allah ya sanya mishi mu kwanciyar hankali da nutsuwa a yau rayuwar da muke cikin wannan duniya ta yau wadda take cike da tarin rigingimu take cike da tarin siyasosi iri kala daban-daban amma an kaje can akwai nau'i na kwanciyar hankali da zaman lahiya da amintuwa to nan da aka ce amnan sai malamai suka ce shi ɗakin ka'aba a cikin shi an hana kisa ko mine ne cikin ɗakin ka'aba haramun ne kwata-kwata addini ya hana dan Allah ya ce mi amanan wuri ne amintacce duk abin da ya shiga ya samu mi ya samu aminci ya samu tsira sai suka yi sabani a ina haramul makki hilin masallacin ko kenan na harko albaitu ɗakin yin kisa a cikin shi an hana addini wannan malamai ba su yi ba saɓani amma zagayen a ce farfajiya kewayen da aka yi duk inda aka ɗauke shi da sunan masallaci ko da waje ne in aka zagaye nan ana nihimmi hilin masallacin ka'aba shi ake ce mami haramul maki menene haramkin ba na nihin haramun ba a wuri mai matsayi shi ne haram wato a nan za a yi kisa ko ba za a yi ba nan ma ba a yin kisa a ƙauli mafi rinjaye amma da sharaɗi fa'in ƙatalukum faƙutuluhum in suka yaƙe ku a cikin masallaci suna ganin cewa nan ku ba za ku yi ba inda ta'addanci suka shigo wannan wuri to kuma mai da musu za ku yadda suka yi ta'addancin nan karewa za ku in kisan za a yi kisa za a yi amma in babu wani abin kalubale ba za a ɗauko rai ba a kashe shi sa tafsirinmu na shekaran jiya muka ce in mutum ya gudu ya shiga ya samu misi a kyale shi duk wannan kiyayewa ne to wannan ƙasar za ka ga mutane suna ma jagororinsu da malamansu da'a duk yadda fitintunan nan suke malamai kaza kaza amma a cikin kasar akwai nau'i na mi ba ka samu ba a rasawa amma galibin al'umma suna bin hukuma a gwamnatance suna bin fatawoyin malamansu amma a wuraren da ba nan ba nan ne za ka gani yanzu malami zai bayani wani ce kai mu wannan fatawar sosai sosai amma can in ka isa ka huto in malamai sun yi fatawa ka ce kai baka yarda da ita ba Allah ya yi nutsuwa da kwanciyar hankali sai Allah ya ce wattakhadhu wattakhidhukum min maqami ibrahim musalla Allah sai ya umurce su ku riki maqama ibrahim wurin yin sallah ɗanwa masu girma ka'aba da Allah ya ce makalla umurni ne daga Allah ka'aba bata samu darajanta ba sai da Allah ya bata wannan daraja ina fatan mun gane kawai ita kallanta da za a yi ba ita ba ce mai amfanarwar cika umarnin Allah ne Allah ce kalli nan za ka kalli ina da ina ake kallo ƙudus sai Allah ce ku juya ku kalle ta sallar ba ka'aba ba ake ma me ake ma kuskantanta ake cika umarnin Allah ne shi yasa ake ce mata qibla yana da bambanci in ka ce gabas to duniya tana da wato sittu jihad ɓangarori guda shidda gabas yamma gusum da arewa ko ina akwai shi sama da ƙasa wanda su ne guda shidda jihad guda shidda to sai a ce ƙibla mahuskanta mu yanzu nan 'yan yammacin duniya kaba ina take tana gabacinmu 'yan gabacin duniya kaba tana ina kinsu su yamma suke kallo karkace irin na nan ne kowa sai ya kalli in kaje kace ina gabas take a'a ina mahuskantar sallah take shine yanzu 'yan shin ina suke kallo yamma dan shin ita ce gabacin duniya ina ga ina tabbat ina kyautata zaton madina are wannan gusum suke kallo madina arewa take gusum suke kallo to kowa a duniya dan nan ne kalbud duniya ake ce mata ummul qura ita ce matsarar gari ruwan duniya musarawa su ma da jijji da kai suka ce mi dan da an ce ummul qura su kuma sai su ce mi al'adhar umar duniya su ce a su ai misra uwar duniya can kuma aka ce uwar ne gari ruwa to haka lamarin yake kenan sai Allah ya ce a fuska ai sallah a jikin makama Ibrahim menene makama Ibrahim me ma'anar haka makama inda Ibrahim ya tsaya da shi da Isma'il da Hajara ya zo yana gina ɗakin ka'aba Allah ya umarce shi ka je ka gina wannan ɗaki wato ko da ya zo Ismail yana ɗauko mushi duwatsu har aka kai Ismail ya kawo wani dutsen da bai iya ɗaukawa ana so a ɗora shi a wani wuri na sama sai annabi Ibrahim Ismail ya turo mushi wannan dutse sai taka ya ɗauko wannan dutse don ya ɗora wasu malamai suka ce a'a hajara uwar ismail kin ita ta kawo ma annabi ibrahim dutsen da zai taka ya ɗora dutsen ɗakin ka'aba wannan takawar da ya yi sai da dutsen ya lankwashe ya yi tsawon ƙafashi wato cikin ruwayoyi da suka kawo da da ke namanta tsakanin ibnu umar ko zai da yake cewa da tsawon kafar akwai shi amma yawan shahon wurin da mutane suke yi har ya kai yayi wala duk abin da aka cika taba shi bayan yake yi barin ba ku da labari yan uwa masu girma kun san menene dalilin da ya sa a jikin ka'aba kowane wuri zaga akwai soji ɗaiɗaya a tsaye kun san dalilin da ya sa gadanta ake akwai 'yan ta'adda a cikin musulmai akwai masu zuwa da reza wannan tisin da aka yi ko ɗan zare suka samu wala yankowa suke sigiri suke yi da shi billahin lazi sosai sosai kai sai da ya kai ka'aba lokacin zuwa ake mutum da wani ɗan ƙarhe ko dutse suna kankaran birgin ka'aba shi yasa ake rihe ta ayan kuka kalli hotunan da kana ga har da layin buragunan yanzu gaba ɗaya aka rihe kuma aka sa sojoji to wasu da kyakkyawan manuwa wani kawai don ya je ya rungumi ka'aba wani ya taɓa tisin ma daɗi yake ji to duk abin da za a raka taɓa yau da gobe ga dauɗa tabbas zai ne zai dauɗa kai tabbas cirewa zai sai ake karewa duk shekara ɗaya biyu sai a sake wannan tisin to kuma akwai masu manuwar mi an suka kankaro abin da yake jikin ɗakin ka'aba ɗaki mai daraja ni za su yi da shi kafirce ma Allah maɗaukaki sai so da yawa a shekarun nan ma duka an kakkama masu zuwa saman dutsen arafa mutum zai je da 'yan layu da wasu abubuwa ya binne a saman dutsen da Allah 'yan siyasa da masu ba suna tura malamai umara ba malami zai ce wannan aikin naka sai an je ina umara wala za a biya umara kaga malami ya tahi alhaji wani ya zuba kuɗi malam wani ya tahi umara za a ce wata addu'ar sai a ina sai a can za a yi ko a je da wani rubutu a takarda ko a je ko a ɗo a sai sai an hauko saman dutse ko wani wuri a cikin ka'aba shi kuma da alƙur'anin nan zaka bincika zaka samu wannan aikin to wannan maqama ibrahim wannan wuri wato ɗaya daga cikin magabata yake cewa kowa in yazo tabawa yake ga tsawon kafa da inda annabi ibrahim dudur kusa a sama duka sai alama wannan duka yana daga cikin hikimar Allah yace har ya kai wasu atharkin wasu guraban na sawun ya bace yanzu shi yasa ai akai wani dan mi zaga wani abu mai ruwan zinariya an rihe wurin da za a bar shi yanzu ma wallahi kowa an yace haka zai rike sosai sosai duk wanda yace ya dan taba ka'aba ya ji ya taba ka'aba to wani dai shakiyanci zai taba da manufa za a biya ya tafi na'am haka yana zubdawa haka ne kasan malar hatsarin wallahi da asakir sun kama ka a can mutuwa ce inda ka ce da laya a gindin ka'aba ta ake bokanci ne a musulunci kuma menene ne daidai ne eh eh mhm da kyar kawai ganinta ma aka yi a jikin shi kaga hatsarin shi yasa amudan ce babu maganar shirka a can duk in zaka je wallahi akwai malamin mu yake gaya mana Allah ji shi da rahama da zai ta kasa an dan tsuha yace da faran shi irin wanda muka saba aljuhu yace da dan goran shi ina ga ko da zobanya ne yayi alwala yace ya saka a ciki da ka sabka a hilin jirgi jidda miqati sai an yi abin nan goro kuma ana aiki da yawa da shi ana abin nan me ake cewa wasu kwaya abubuwa da magani da yawa mai amfani da mara amfani ta wallahi wannan goron yadda ya tada mishi hankali da aka yi shar aka hudo da ɗan faran shi da ke inda akwai ƙarfi a jikinka wannan abin sai ya yi ƙara ya hudda ni ma Allah ya taɓa kai ni mama ba Saudiya ba irin wuraren da ake wannan bincike ambasada ta Saudiya a nan Nijar na je wurin wani wasu abubuwa suka kai ni muna neman Allah ya sa mana gyaɗar dogo ko ma je wancan wuri Allah bai kaddari haka ba ina zuwa malam kasan kana ɗalibi na kakkame jiki da na zo aka buɗe mun ƙoha na shiga da ka shiga ɗan ɗaki ne malam da tsaro aka ɗan sassa muni da wasu bik wani kai duk inda ƙarfi ke wala sai da ya ƙara wannan abu da wani ɗan kwanan shi ya meko ko mun ka heka huda heka shiga ba komi wani ƙarfi wani waye karan ma a je a samu wani matsala ni ma nace na shigo na fara shigowa duniyar nan eh wani ba a taba dan zagaya shi ba kaga ni ma yanzu ina ba da labari to wannan haka aka ma mala haka yace wallahi ya zuba su goron na aka yi ta doka wannan huwa wane ne wa ta wallahi da kyar su kuma a zuwan su an yi sanarwa hukuma ta san da zuwan su tunda malamai ne na sunna ana da labarin za su je to duk matsayinka sai an yi bincike kara ce a shiga da wani abin da bai dace ba dan ƙasa ce mai albarka ko mutane suna ta ƙoƙarin su kutso da abubuwan da eh na alkhairi da na sharri duka ana kawowa ce aka sai da aka dan tsaya da kira aka duba wannan ayi ɗan afirka sun saba goro ne kana tahiya mai ka zaka dan kariya in ta zuciya kaji to amma zai kawo mishi tashin hankali wato shine kenan maqama ibrahim sai Allah ya sanya inda annabi Ibrahim ya taka a cikin wannan dutse duk wanda ya zo sai ya yi wato rakawoyi guda biyu bayan tsawafin kudum bayan kayi tsawafin zawwa sai mu kalli nan wata aya wallahi ƴan uwa masu girma mu sani duk wanda ya tsaya akan addinin Allah Allah sai ya ɗaukaka shi ko yaya kake wallahi sai Allah ya ɗaukaka ka a cikin mutane zaga duk inda zaka tahi ana kare ma mutuntakanka na ɗan adam ko ya kake ana kimanta ka kimanta wadda ta dace annabi ibrahim inda ya tsaya sai Allah ya sabkar da doka a tsaya a yarka ana inda ya taka ya mi ya dora dutsen ka'aba wanda yake nuna mi ruko da addinin Allah yana kawo ma tsira a nan duniya da kariya ga mutuncinka to kafin wannan aje kiyama ana zuwa kiyama zaka samu mi sa'ada da sa'ida sai Allah ya ce wa ahidna ila ibrahima Allah ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam wa Ismaila da ɗansa Ismail annabi Ibrahim annabi ne ko Ismaila shi ma annabi ne sai Allah ya yi wahayi gare su gaba ɗaya an tsahira baitiya litta'ifina ku tsarkake wato baitiya ɗakin ka'aba ga masu ɗawafi don a baya mushrikai sun kasance ibadar da suke yi in za a dawafi zir ake yi sannan kuma ana dawafi su a tsarin addininsu da suke na gargajiyarsu ana tahiya ana taɓi ana fito suna wannan zagayen guda bakwai shine buka'an wa tasdiya suna tahiya suna hito suna taɓi suna wato dawafi suna wannan azir kaga wannan kasamta ne sannan kuma wurin ba su ɗauke shi ba da wani mahimmanci da yawa sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim a gyare wurin a tsarkake shi da Ismaila litta'ifina ga masu zagaye shi wal akifina ga waɗanda za su yi ittikafi menene ittikafi ka shigo masallaci kai wani zama na kwanaki na ibada malamai sun tattauna yaushe ne a tsawon shekara ka iya zuwa masallaci kai kai ittikafi wasu suka ce eh amma magana mafi rinjaye musamman a watan Ramadan dan wasu suna ganin ma ba iya ittikafi sai a masallatai guda uku Ka'aba da haramin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Qudus amma magana mafi rinjaye a kowane masallaci wato in dai na Juma'a ne za a iya yin me za a iya yin ittikafi wasu ma suka fada suka ce in dai kawai masallaci ne za a iya zuwa yana da falala tun a farkon ramadana musamman a ƙarshen watan ramadan yanzu Allah ya taimake mu ma'aikata da yawa ko ko mu ce duka ma gaba ki ɗayan ma'aikatan Nijar ne ko ko ɓangaren koyarwa ce to ban dai sani ba ina tambaya ne wanda suka sani su yi bayani kwanje da ake bada wani goman ƙarshe mu shi na kaɗai ne akwai aikin da daman kokon zai ake bada akwai aikin da bai tsaya eh akwai aikin da irin na'am mushina kadai ne to to to to mushina Allah ya taimake ku wallahi mai san alkhairi sai ni ittikafi ko kwana ɗaya ne kwana biyu kawai a zauna a kwana a masallaci da karatun alkur'ani da qiyamul layli da zikiri da waye an mutun ya abin nan kawai sai kwanci akwai wani bawan Allah da ya zauna a garin nan duka bai wuce ba 'yan watanni ya bar nan shi ne yake da ƙoƙarin wannan ibada kuma aikin shi ma yana da wahala ya ba shi daman yi ya kamata wannan sunna ta tashi a fara ganinta wanda za su jajirce yin ittikafi su samu masallaci na juma'a inda akwai komi da komi in ka shiga ba huta hutanka sai larura mai girma kwana biyu ka ɗoka uku ka ɗoka hudu ka ɗoka na wallahi malaman mu mun ga suna yi Allah ji kan malam malam babban malam dan tsoho duk shekara sai yayi sai dai ban san ba da na bar da magaram karshe karshen rayuwa dake jiki ya manyanta amma suna nan latijawa ne da goma na karshe yazo gabaki ɗaya suke tarewa sai daren sallah ana gobe sallah suke dawowa kina Allah ya ce wato a tsarkake wato Ka'aba da inda ake dawafi da wanda za su zo su zauna yin ibada war ruk'i sujud da wanda suke masallata za su zo su yi sallah na'am e shigan shi yanda ya dace da marece ake shiga idan rana ta fada e haka mutum zai shirya da ɗan ɗan kayayyakin shi na ɗan sawa da ɗan sabulin shi da ɗan abubuwan da yake bukata kenan kawai ana shan ruwa rana tana fadawa kenan daga wannan lokaci har ya zuwa dai kahin alfijir ya keto sai mutum ya zai shiga kenan ya danganta kuma da daidai irin lokacin da ya doka ma kanshi adadi da zai na awa 24 ko awa 72 duka dai abin da ya sauka ga insha Allah ta'ala aya ta gaba Allah ya ce mu
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله na'am وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر eh azkar aya وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر na'am قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار na'am وبئس المصير Allah madaukakin sarki yace wa idh qala ibrahim wannan aiki da aka sa annabi ibrahim duka yaje ya aikata su sai annabi ibrahim yace rabbi yana mai roƙon Allah madaukakin sarki ija'al hadhal balada amina ya Allah ka sanya wannan gari amintacce annabi ibrahim yake roƙa ma ina garin makka ya allah ka kawo aminci a cikin wannan ƙasa war wato wannan gari warzuqa ahlahu minas samarat ya allah madaukakin sarki ka arzuta 'yan cikin yankin wato da kayan marmari yanki ne na sahara yanki ne da ba kowane noma ba ake ba kowane ice ba yake amma annabi ibrahim ya roƙa musu wannan yanki ya samu albarka wato a yanzu haka in ka tai duk kayan marmari da kake bukata a cikin ƙasar saudiya za ka same shi in ka tai wata ƙasa ba za ka samu ba ma wato irin abubuwan da su yake samuwa a yankinsu alhali ba su suke nomawa ba sun samu albarkacin addu'ar annabi ibrahim alaihi salam wato man amana minhum billahi wal yawmil akhir mu ji addu'ar annabi Ibrahim, ta ya Allah, ka arzuta, ka kawo wato aminci da nutsuwa a cikin wannan ƙasa, wato ka arzuta al'umman da suke ciki da kayan marmari waɗanda suka yi imani da kai, suka yi imani da ranar tsayuwa a gabanka. Wannan ita ce addu'a ta annabi Ibrahim, sai Allah ce, ƙala wa man kafara fa'umatti'uhu ƙalilan. Allah ce wanda ya kafirce ma in dai yana nan dan nan ne yana zaune a nan shi ma zai shiga cikin wannan aminci zai shiga cikin wannan arziki ko kafiri ne rayuwa za ta tafi daidai in ji Allah madaukakin sarki kenan duk wanda yake wannan yanki Allah zai sanya mishi nutsuwa Allah zai bashi arziki ya more rayuwa a wannan yanki shi yasa za a yi da abin mamaki sai mutane suke cewa mi ai saudiya an lalace ba abin da suka sa gaba sai mi sai duniya a'a wannan Allah ne ya buɗa musu annabi ibrahim yayi addu'a Allah ya buɗa musu Allah ya amsa yace da waɗanda suka yi imani da waɗanda suka kafirce kowannen su sai ya samu nutsuwa da arziki dole su gina rayuwa in Allah baka ka more wato ko sun ruhu sai Allah ce amma wanda ya kafirce idan ya bar wannan duniya ila azabin nar Allah zai sanya shi wuta wannan jin dadin da ya ba a banza ba zai tahi ka ci alhormon wasu ne kuma kana da wato damar ka yi imani ka ƙi to in ka je Allah zai narkar ma azaba sai Allah ya ce wa bi isal masir tir da irin wannan makoma wadda take zamo wutar jahannama ce aya ta gaba Allah ce mi
وإذ, قا- وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
na'am ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wasi ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك na'am ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب rahim Allah madaukakin sarki yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida ka tuna ya kai manzo Allah ka ambata musu a yayin da annabi ibrahim da isma'ila suke gina gimshikan ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba yana da gimshigi guda nawa gimshikai guda hudu wato kaga ambata musu wannan ka tunatar da su wa huma yad'uwani Allah suna roƙon Allah a lokacin sun zo suna ginawa suna cewa mi ya rabbana ya Allah taqabbal minna Allah ka amsa mana to nan ƴan uwa akwai tunatarwa kar kaga kana sallah kawai shikenan ta shiga kar kaga kana sadaka shikenan ta shiga karka kana azumi shikenan ya shiga aikin alkhairi ga baki ɗaya sai ka hada da mi addu'a Allah ya sa annabi Ibrahim ya gina ɗakin Ka'aba annabi Ibrahim ya karbi kira yana ginawa ya daddaga gimshikai guda hudu sun zo gini na tahiya suna yi suna rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu wannan aikin Allah ka karba mana wallahi akwai aiki yan uwa ya Allah wannan karatun da muke ya ubangiji ka karba mana Allah ka sanya mana ikhlasi a ciki Allah ka tsare mu da duk wani abin da zai kai mu zuwa gariya duk wani abin da zai kai mu zuwa ga shuhura duk wani abin da zai kai mu zuwa ga hubbul wato sum'a dan mu jiyar a ce ka iya Allah tsare mu da irin wannan halin to annabi Ibrahim na aikin shi sai yake cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana innaka antas sami'ul alim ya Allah kai meji ne masani ne ga abubuwan da ke da muke aikatawa da abubuwan da ke cikin zukatanmu sai Allah ya ce rabbana waj'alna muslimain suka ci gaba da cewa ya ubangijinmu ka sanya mu mu zamo masu mai wuya zuwa gare ka annabi Ibrahim da annabi Ismail suke roƙon Allah akan mi Rabbana waj'alna muslimain ya Allah ka tabbatar da mu mu zamo masu mai kauya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mi Allahumma hdini fi man hadait ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar suwa suke wannan addu'ar annabawan Allah dan Allah kai dan uwa kana ma kanka ya ubangiji ka shiryar da ni makalla ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga hanyar ka mai kyakkiya manzo Allah ya ce ya musabbital qulub ya Allah da ke tabbatar da zukata sabbit qulubana ala dinika ka tabbatar da zukatanmu akan addininka da Allah kaifa har ya zamo a rayuwa abinda za ka roƙi Allah Allah ya buɗa ma rayuwar duniya kaɗai Allah ka yi kuskure ka roƙi Allah ya kashe ka da imaninka Allahumma ahyini mu'minan wa amitni muhsinan ya Allah ka amshi rayukanmu muna masu meƙa wuya masu imani da kai Allah ka amshi rayukanmu muna masu tsananin kyauta ibada zuwa gare ka annabi ibrahim ya ce rabbana ya ubangijinmu ija'alna musulmai ne ka sanya mu mu zamo masu miƙa wuya annabi ibrahim yana tunkara addu'ar shi har ya zuwa ga zurriyar shi sai ce wa min zurriyati ummatan muslimatan laka a cikin zurriyata al'umma mai miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana wa tuba alaina ya ubangiji ka nuna mana wato kammala wannan aiki da muke yi aiki na ginin ka'aba da ibada wato wa tuba alaina Allah ka gafarta mana Allah ka amshi tubanmu wannan aikin alkhairi ake yi annabi ibrahim ka'aba yake ginawa yake cewa Allah ka amsa mana aikin da muke yi na alkhairi ya ubangiji ibadar da muke ka amsa mana ya ubangiji ka tu ka gafarta mana ka amshi tubanmu annabin Allah yake faɗin haka dan Allah ina ga koma bayan su wanda su ne suka hidib bayan Allah sanin wane ne Allah suka hi bayan Allah sanin rahamar Allah madaukakin sarki suka hi bayan Allah sanin kamun Allah maɗaukakin sarki amma duk aiki na alkhairi da zai kai su gina aljanna suna yin shi suna masu tsoro ya Allah ka amsa ya Allah ka gafarta mana Allah ka amshi tubanmu wallahi muna kuskure ‘yan uwa malan kai ta daga hannu Allah ba ni kaza Allah imin kaza Allah tsarin da kaza Allah kaza kaza kaza amma addu'a mafi mahimmanci mafi girma shine dan uwa ka roki Allah ne ya ubangiji ka tabbatar da ni akan imani ya ubangiji ka tabbatar da ni akan meka wuya ya ubangiji ka sanya ni tawaffani musliman ka karbi rayuwa ta ina musulmi sai ce innaka antat tawwabur rahim ya Allah kai mai amsan tuba ne ya ubangiji kai mai jin kai ne wato idan an ce rahimun wannan Allah yana ma masu imani kadai ƙarshe a cikin mi tausayawa amma ar-rahman wato rahama ta Allah ta shahi dukkanin bayin shi waɗanda suka yi imani da wanda suka kafirce amma jin kai Allah baya jin kan kafiri sai mummuni kafiri bai sha ruwa ba a duniyan nan sai da rahamar Allah madaukakin sarki amma Allah baya jin kan kafiri a nan duniya ko a gobe kiyama jin kai wani hali ne ke bantacce ga wanda suka yi imani ga Allah sai Allah ya ce mi
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم na'am إنك أنت العزيز الحكيم annabi ibrahim ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan ya ubangijinmu ka aiko da manzo a cikin wannan al'umma wato ta yankin ina makka inda suka gina ka'aba rasulan minhum yatlu alaihim ayati ayatina ko yatlu alaihim ayatika manzo wanda zai karantar da su littafinka wal hikma wa yu'allimuhumul hikma aywa yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ya ubangiji ka aiko manzo wanda zai karantar da su littafin da ka sabkar sannan kuma ya karantar da su sunnar da yazo da ita dan dukkanin maganganun manzo Allah menene ne zawwa ne daga Allah maɗaukakin sarki dan Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda manzon Allah zai faɗa a cikin gudanarwar addini wato tana daga cikin addini sunna ce daga manzon Allah daga daga Allah maɗaukakin sarki duka yana daga cikin ahkam hukunce hukunce da manzon Allah yake zuwa da su daga cikin shi in muka doki wato ko wankan gawa a cikin alkur'ani mai girma ba za ka samu ba aya wadda ta ma bayanin ne wankan gawa ba ka samun inda aka ce a yi wankan gawa a ina yake zuwa yana zuwa cikin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin wahayin da Allah ya ma manzan Allah amma ba wanda yake ɗokan alkur'ani mai girma ba shi alkur'ani wahayi ne wanda yake zuwa ta hanyar jibril ita kuma sunna wato bayanin alkur'ani wahayi ne na ilhama da Allah yake mami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a fasaran ayoyin alkur'ani muna da kashi guda uku fasara na farko ko mu ce guda hudu aya ta fassara aya alkur'ani ya fassara mi alƙur'ani in aka yi bayanin wannan ayar to aya ta gaba sai ta zo ta ce kaza da kaza ne a cikin wannan aya kaza da kaza ake so ku aikata kenan aya ta fassara aya alƙur'ani ya fassara alƙur'ani fassara ta biyu hadisi bayanin manzan Allah ya fassara mi alƙur'ani mai girma wato idan alƙur'ani ya zo kamar salloli guda biyar da muke yi Allah ya ce ya farlanta mana salloli amma adadinsu aina aka same shi cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo mun yi sallar asubahi raka'a guda biyu a ranar farko a wani lokaci a farkon dare wato farkon ketowa alfijir shi ake kira da waqtul atama wato da alfijir ya keto tunda sauran duhu tunda da ketowa alfijir kawai gabas ce za ta yi haske amma duhu yana nan inda za ka gane alfijir guda biyu alfijiru sadiq da alkazib alkazib kin kawai wani ɗan haske ne zai shar ya zuwa ina sama daga gabas maɓallar rana alfijiru sadiq shi kuma tun daga gabas maɓallar rana gabaki ɗayan gabas tun daga ƙasa zai haska sai sama ta haka ake gane mi alfijir na gaske da alfijir wanda ba na gaske ba shi wanda ba na gaske ba kawai wani haske ne mu ba da misali kaman an kunna hitila ta yi sama amma shi kuma alfijir wato na gasken tan daga ƙasan inda rana take ɓulla gabas gabaki ɗayan shi yake haskawa duka gabaɗe za ga ya haska to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ya zo mushi sun yi sallar asabahi raka'a guda biyu a farkon ketowa alfijir a lokacin atama rana ta biyu manzo Allah yace malaika jibril ya zo mushi sun sallaci sallar asabahi wato bayan haske ya fara dagawa da kyau duniya ta fara haske manzo Allah yace azawwa na uku malaika jibril ya zo mushi sun sallaci sallar asbahi lokacin da gabas ta fara ba da ja yana an samu lokatayya guda nawa guda uku wato harkon lokaci tsakiyar lokaci sai ake kiran na gaba waqtul laruri to a fiqhu lokatayya guda biyu ne wato farkon lokaci da waqtul daruri wannan su gare mu wato wa'annan guda uku an samu bayani ne daga ina ba alkur'ani mai girma ba daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ya karantar da su alkur'ani mai girma sannan kuma ya bayyana musu abin da ke cikin alkur'anin shine maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wato wayu zakihim cikin addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam wato shi wannan manzo ya zo musu da halayya da ɗabi'u wanda suke kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce akan shi ne wa innaka la ala khulqin azim kai kana manya manyan halayya masu girma manzo Allah ya ce innama ji'tu li utammima makarimal akhlaq kaga kenan addinin manzon Allah an zo da alqur'ani ne alqur'ani yana kwashe da dokokin da ake so mu aikata bayanin alƙur'ani shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai zo mana da halayya da ɗabi'u waɗanda suke kyawawa annabi ibrahim yace innaka antal azizul hakim wato ya Allah kai mabuwayi ne wanda ya san dora abu inda ya cancanta a dora shi kina yan uwa masu girma abinda zamu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta shine cewa da aiki da kake na alkhairi kadda ka rudu da cewa shikenan ba za ka yi addu'a ba yadda kaga ka jajirce da yin addu'a wato yin ibada haka zaka jajirce yin addu'a Allah ya karbi ibadar da kake Allah ya taimake ka akan wannan musulunci ina ga 'yan uwa masu girma nan ya kamata mu dakata ganin wato shagulgula suna da yawa eh wato akwai dan gajiyoyi tare da mutane abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana ibada ta azumi da muke yi karatuttuka na alqur'ani da tilawa da addu'o'i muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amsa mana wannan zama da muka yi a cikin wannan masallaci Allah ya sanya mana a cikin mizanin hasanatunmu wato dukkanin masu sauraron mu daga nesa Allah madaukakin sarki ya karba ayyukansu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته